nawa da wata bakwai da wata ne ba أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين والمؤمنين وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبص منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلي لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkanin dangin yabo jinjinawa da godiya sun tabbata ga Allah madaukakin sarki tsira da aminci su kara tabbata ga farin jaka da annabi Muhammad dan Abdullahi alaihi salatu wassalam zance mafi gaskiya shine wanda ya zo a cikin littafin Allah hanya mafi daidai ita ce hanyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mafi sharin al'amara shine wanda yake kirkire a cikin addini wato wanda ya zama to bid'a ne domin kowace hanyar bid'a bata ce bata shine abin da yake tabbatar da mutum makomarsa zuwa ga wuta Allah ya tsare mu godiya ta tabbata ga Allah cikin ni'imominsa masu yawa da ya bamu dama domin mu ci gaba da karatunmu na tafsirin alkur'ani mai girma wanda muka saba a wannan markazi mai albarka yau muna ranar talata bakwai ga watan rabi tsani ko hijira ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam da garin makka zuwa madina shekara dubu da shekara ɗari hudu da shekara arba'in da hudu kuma muna roƙon ubangiji ta'ala ya mana gamdakatar ya datar da mu ya ba mu ikon faɗin abin da yake shine daidai ya kuma nisantar da mu kuskure idan mun yi kuskure muna roƙon Allah ta'ala ya gafarta mana karatun mu dai a satin da ya gabata mun tsaya a aya ta 16 a cikin wannan sura mai albarka suratul baqara yau insha Allah za mu tashi aya ta 17 muna fata Allah ya datar da mu bismillah مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون yanzu ubangiji ta'ala yana ba mu misalin munafikai wanda Allah ya musu gidar dogo amma ba su karɓi wannan kyautar ta Allah ba suka ɗauki shiriwar da Allah ya ba su a matsayin kuɗi suka je suka sayo ɓata da ita Allah ya ce ka wannan ciniki su bai riba ba don ba su zamanto shiriyu ba Allah karka samu daga cikinsu wannan misali ne Allah ya bada akan munafikai a cikin darasi na baya yanzu sai Allah ya ka misali na biyu ya ce masalahum misali kuma na biyu ga su kafirai sai Allah ya musulta su da kaman mutumin da yake ya fita cikin daji kuma dare yayi a cikin wannan jejin akwai abin tsoro wanda zai iya kawo masa hari harin bazata akwai kura akwai zakuna akwai dukkan wani abin da zai iya zauwa da ya halaka dan adam to su da yawa daga cikin ɗabi'un mazauna daji ko masu tafiya a cikin jeji idan dare su hura wuta to wannan wuta idan suka hura abu da yawa baya matso kusa da su galibin abubuwa mai cutarwa baya ainihin zauwa kusa da su kaga ta zama musu difa'a ko ta zama musu kariya da abin da zai cutar da su abu na biyu abin da zai matso kusa da su ba su suna ganin shi ta yadda su ba sa ganin shi don haske ya maimaye su ya mamaye su su kuma suna cikin duhu ne kaga wannan hasken ya kasa musu wani garkuwa shi ma ga kuma idan lokacin akwai sanyi kaga wannan zafin wutar zai dan janye musu wani raɗin sanyi da suke ji to wannan misalin kafirai kenan su suna cikin wani irin duhu na kafirci sai Allah ya aiko musu manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam a lokacin da waɗansu ba su samu labarin shi ba su munafikai har ma Allah ya musu gamdakatar suka yi imani kaga zaman su a cikin kafirci tamkar zama ne a cikin duhun dare ba haske imaninsu da Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine tamkar mutumin da ke cikin duhun dare a cikin jeji kuma ya zo ya samu wuta ya haskaka a gabansa wannan shine alama daga cikin misalin da Allah ya yi akan munafukai imaninsu da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tamkar suna cikin duhu ne sun dawo a cikin hasken wuta suna gane halak suna gane haram suna gane daidai da ba daidai ba amma komawarsu zuwa ga aƙidar munafirci wanda kusa take da kafirci ko ma ta fi kafirci illa to tamkar wannan hasken da suke ciki ne an fice shi sun koma gidan jiya ko sun koma cikin duhu to wannan shine misalin da Allah yake ba mu anan yace masaluhum misalin munafikai akan imaninsu da Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kama salin da zai sauka da nara kamar mutumin da yake cikin duhu ne sai ya hura wuta falamma azad ma haulahu yayin da wannan wutar haskenta ya haskake duk inda ke kewaye da wannan mutum mutane suna cikin duhu sun samu haske na wuta hasken kuma ya haskaka musu duk abin da yake kusa da su suna tsinkaye shi amma ina ba tsaya akan hasken ba sai su koma zuwa gami zuwa ga munafircin da ya kai su zuwa ga kafirci ubangiji subhanahu wataala shi kuma zahaballah bi nurihin sai ya tafiyar da wannan hasken nasu a duk lokacin da ka tsaya akan aikin imani da Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana sanya munafurci to Allah ya shahe maka basira sai ka rike yin wani abu kana ganin wayo kake kai kuma kana yaudarar kanka ne kana yin wani abu kana ganin ci gaba ne kai kuma baya kake ci ci gaba ne na mai gina rijiya yana ƙara ƙasa yana ganin ya ci gaba yana ƙara nisa da duniya yana ganin to ai ya ci gaba ya kusantar da ruwa haka ci gaban munafukai yake ubangiji ta'ala mutum na sa munafurci a cikin aƙidarsa sai Allah ya bushe hasken musuluncin da yake da shi domin musulunci haske ne kafirci da munafurci da fasikanci duhu ne ubangiji ta Allah ce zahaballahu bi nurihim sai Allah ya tafiyar da wadan hasken da suke amfani da shi wa tarakahum fi zulumatin ubangiji ta Allah sai bar su a cikin duhoi sai Allah ya kyale su a cikin duhu la yabsurun ba sa gane gaskiya su fahimci gaskiya ce wallahi idan munafiki ya shiga cikin zuciyar mutum ga gaskiya kiri-kiri amma bai iya gane gaskiya ce bai yarda ko ya ce ya yarda zuciyar sai tafiya sai ya yi ta kokowa da zuciyar shi da ka ga gaskiya ka fahimci gaskiya ce amma ka kasa yarda da ita to ka samu matsala a cikin zuciya maza yi kokari ka caje zuciyarka ka wanke ta ta tas ta samu wani bulbushin munafurci tare da ita a lokacin da ka ga ana tafiya ayyukan alheri tare da kai kana da cikakken imaninka da Allah cikakken imaninka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba abin da kake so ai da kai sai ayyukan alheri yanzu sai ka zo ka koma kuma zuciyarka ba ta son aikin alheri sai aikin shari to wallahi ka samu matsala ka ji tsoron kal a ce ka fada cikin munafurcin da Allah ya dauke hasken musulunci tare da kai ya barka a cikin munafurci sayuwa sau da yara yi waɗanda kuma haka ne kullum kana ja shaidan yana ja imani wani abu ne wanda yake yadda ka san batirin salulaka da sharri yake wallahi inda baka tada shi to ka samu matsala al-imani yazid wa yanqus imani yana karuwa kuma yana raguwa me dalilin karuwarsa abu guda biyu ne me dalilin raguwar shi abu guda biyu ne al-imani yazid bi ta'a imani yana karuwa a lokacin da mutum ya kara da'a da biyayya zuwa ga Allah kaman ka jira salulaka ne a cikin cani ba tirkin zai cika ko zai yi ta ci gaba har ya cika makil wayan kusbil ma'asiya a lokacin da kai wata saban Allah imanin ka sai ya rika ragewa ya rika ragewa har ya da sharri da in ka sa'a ma Allah sai ka rika jin haushi kana bakin ciki kana dama ko da ba kai ka saba Allah ba balle kai in ka saba ma Allah sai ka tsani kanka amma wallahi idan imanin ka rage ana saban Allah sai duka kirkire da dariya kawai ba abin da ya dame ka balle in kai kai in ayi magana saka ta Allah gafurur rahim ne amma ka mace da shadidul iqab ne idan Allah mai yawan gafara ne mai jin kai ne amma kuma mai tsananin hukuma ne zul dawwal tsarki ya tabbata ga Allah subhanahu wataala yazidu bi ta'a wa yanqusu bil ma'asiya imani na karuwa a lokacin da mutum yayi wata da'a zuwa ga ubangiji subhanahu wataala amma idan ka yi wata saɓon Allah ka sa'a ma Allah da daddare ka sa'a ma Allah da safe ka sa'a ma Allah da rana to imanin ka kullum yana ragewa ne al'iman ya zini bi ziyaratul amal abu na biyu imani a lokacin da mutum ya ƙara aiki a kan nada da yake yi ko ba gane ba da kana karatun alkur'ani a kullum izu biyu ka ya kamata ka yi sai kake karanta izu uku to wannan ƙarin da kai yana ƙarawa da giran imanin kai kuma da kana sallolin dare kila raka'a hudu kake yi kai wutiri da daya ko kana shida sai ka tuna da hadisin ummi da Aisha annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakan yi sallah raka'a goma yayi wutiri da daya ce haba ai zan yi koyi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rika sallar dare raka'a goma sha daya wallahi imanin ka sai ya karu ka jarraba ka gani kana jarraba sai ka gane imani ya karu saboda shi imani idan ya kara cikin zuciyarka kana ganewa wata nutsuwa kake samu da kwancin hankali sai kai kana kyalekyale ka tashi ko ba dala da ka wani kuna jin daɗin ku kana cin gumin ku kana alhamdulillah imani ne kawai ya gano wallahi eh wallahi kawai da aka sa ka kana fara'a da kun gama ido da makiyin ka sai ya ji haushin ka yo gani zai kana cikin nutsuwa da kwancin hankali kuma kana murmushi amma wallahi imanin ka na ragewa da an kalle ka sai ka kai ya bargoshi huska ka tayi abusan kan barira zuciyar bakin girin tana cikin zulumat al'imani ya zidi bi ziyaratul amal yana karuwa a lokacin da ɗan adam yake ƙara ayyuka na ɗa'a zuwa ga ubangiji subhanahu wa ta'ala ana baka tashi da daddare idan ka kwanta bacci sai gari ya waye wani mutum aka cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wa da in ya kwanta da daddare ba baya tashi sai safe sai manzo Allah ce bala shaytani fi uznihi aw fi uznihi ai wannan mutum kullun shedan da yake malala fitsari a cikin kunnan shi ko a kunnuwarsa wani mutum da ya ji wannan hadisi ya ce kai da shedan yake min fitsari daga yau kuma zan ƙara bacci da rana na fila dare tun daga nan ya ce bai taɓa makara ba kaga daga nan imanin sa ya fara ne ya fara hauhawa amma kullun ka kwanta kawai da daddare sai gari ya waye ana salatu kai rumun nan bai kana ƙara jan bargonka musamman yanzu lokacin lokacin sanyin nan ai imani ka zai rage al imani yazidu bi ziyaratul amal da baka sallar wallaha sai ka dace ita wannan sallar ta wallaha tana daga cikin salatul awabin sallar masu komawa zuwa ga Allah akwai wani hadisi da annabi Muhammad sallallahu alaihi ya karantar da al'umma hadisul qudsi masu sallar wallaha suna daga cikin masu karufin asiri ga al'umma Allah ta'ala cikin hadisul qudsi ya zana waɗansu halittu yace in ba dan dabbobi ba da yara ƙanana da mutanen da suke yin sallolin wallaha da ubangiji subhanahu wataala bai bar ruwa ya daso a wannan doron duniya ba ko digo guda da an yi anabilash na ruwan sama a shekara guda kaga an samu matsala ko shekara guda ba a yi ruwan sama ya kace gani wa zalna min al-ma'i kullu shay'in hayy hayy afala yu'minun kaga sallal wallaha tana daga cikin salatul awabin idan kana sallar wallaha rayuwarka cikin al'umma kai karan kanka alheri ce saboda Allah na jin nauyinka kana daga cikin mutanen kirki to da ba ka yi yanzu ka ce ka duniya nan dai bari mu dan rage dogon zango mu kama sallar nan ta wallaha wallahi kana fara ta sai ubangiji subhanahu wataala ya sa imanin ka ya hawo sama al'imani yazidu bi ziyaratul amal duk wani aiki da kasan ayyukan alheri ne da baka ziyara yanzu ci gaba da yin ziyara ka gani da baka yawan zikiri yanzu yi kokari ka zamanto la yazalu lisanuka radaban kalka yarda harshen ka ya bushe kowane lokaci kana ambatan Allah subhanallahi bihamdihi subhanallahi alazim kalmatani kafifatani ala lisan saqilatani fil mizan habibatani ala rahman haka manzo Allah ya ce wa kalmomi ne kwara biyu rak ga su da saukin fada a baki ko ka gaji sai ka faɗe su wallahi ko mun gajiya subhanallahi bihamdi zai gagare ka subhanallahi alazim waɗannan kalmar guda biyu manzo Allah ya ce wallahi suna da saukin faɗi a baki idan aka tattara ladan su yana da nauyin gaske aka dora akan ma'auni ranar tashin alkiyama kuma ga su waɗansu irin kalmomi ne abun soyuwa ga Allah mai rahama mai jin kai yanzu sai ka rage kowane lokaci subhanallahi bihamdi subhanallahi alazim wallahi sai imanin ka ya hawa amma in ka zage sai wakar bureka fa akwai wani sabuwar wakar bureka so kake nana ta sosai ita ce a cikin ekotar kinka ekotar yana yi kana gyaɗa kai kuma a bakinka kana ƙara nana so kake ta zauna wallahi abin mamaki idan ka fita ƙauyuka ƙauyuka ma ba birni ba yara ƙanana sun haddace waƙoƙin yan fina-finan nan sak za ka ji yadda ka san fatiha wallahi ko kuskure ba sai amma da kala lamis bangaren qur'ani ba su iya ba in ka ce kuna makaranta su ce ka me yasa sai ba a samu ba ai kaga suna da hujja ko akwai bala'i tsakanin su da uwansu ran tashin alkiyama kenan za a yi tsine tsine da cin kwala da haka al-iman yazidu wa yanqus yazidu bi ziyaratil amal wa yanqusu bi nuqsanihi ka saba kana sallar dare yau ka kwanta ka sha barcinka da gangan ba makara ba baka yi sallar dare ba wallahi wurin gobe sai ka kawo a cikin bakin ciki dan imanin ka zai yi kasa zuciyarka za ta samu matsala ta zama positive zuciyarka za ta samu matsala kuma iya kokari ka raye dare da daddare ka je fadar Allah ka yi ruku'u ka yi sujada ka yi tilawar Qur'an ka kare ka yi ta gifari a wannan wurin ka ji irin nashadin da Allah zai baka a cikin wurin ai imanin ya riga ya haune duk abin da zai damu mutane su samu damuwa kai sai ka ji ai wani ba akwai bane ai akwai Allah nawa irin wannan matsalar ta zo ta wuce amma wallahi da zaran ka saba nafilar dare sai ka bari da gangan ba gajiya ba barci ba haka kawai ka kwanta ka share barcinka wallahi ran da ka tayi sai ga kawai kana cikin wata irin damuwa baka san ma menene ba sai ka tsare kanka saboda imanin ya rige daman imanin shine yake sanya maka jin dadi a cikin zuciya me yasa ɗaya daga cikin ibada mafi girma ta ibada imani ita ce sallah annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa sallah tana da wani haske wanda take haskaka zukatan masu sallah amma wala yanalu illami ba mai samun ta illar khashi'un sai masu yin sallah a cikin kushuri saboda tana daga cikin ayyukan ibada masu hauda imani ya kai sama yasa Allah ya ce annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam layli wa minal layli fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman ubangiji ta alaci wa minan laili idan aka ce dare ya yi cikin dare ba ta hajjar bihi na filatallar ka yi ƙoƙari ka yi ta ƙoƙarin yin na filfili ƙari ibada a kan wanda ka yi na firilla ya rasulullah wallahi in dai kana yin na filar dare in ji allah asa an yaba asa ka rabuka tabbas malamai sun ce kalmar asa da sannu a cikin alkurani kamar tabbas ne tabbas ubangiji subhanahu wataala zai tayar da kai a wani matsayi wanda yake abin yabo Allah ya biya manzo Allah sallallahu alaihi matsayi a wunya ba duk in kace la ilaha illa sai in kace sai ka ce mi Muhammadu Rasulullah har tashin alkiyama ko ka so ka ko ka kiyaye da kana da imani da Allah ko baka fadi zaka dara fa kuma ranar tashin alkiyama Allah zai bashi matsayi abin yabo insha Allah Allah ya ce ya ci gaba da yin nafilfulin dare Allah zai bashi wannan matsayi da haka ashe in kana neman matsayi da daraja a doron kasa me ya kamata ka riga yi nafilar dare karka je wani ya baka wani wuri ka riga ya daga ya ilu ya waye kana kiran shedanu a tashi kai ta sallah kawai kana gama sallah kai tawassuli Allah wannan ibadar da nayi Allah ina tawassuli da ita Allah ka bani matsayi kaza kaga kaga yanda labarin yake kaga da gurin wani barawan imani dan tsubu ko malamin duba ya sace maka imani ya sace ma kudi ya ce maka kun matsayi wai kaman ka samu wallahi ƙarya yake shi da dauka kanshi mana ya dauka kai ba haka yake so ya samu kanshi ba shi ma ka gani ƙarya ne kawai ina filar dare ka gani idan arziki kake nema ubangiji subhanahu wataala ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam ce mi قل اللهم مالك الملك a'a Allah ran ba nan zaka dauko ba ana maganar Allah madaukakin sarki yace a tsaye da sallah saboda idan kana tsaye da sallah ne la nasu alka rizqa لا نسألك a'a ba haka ba da kyawa ba kowa baya wa qur'anaka bis salati وقرأتك بالصلاة واصطبر عليها Aha.
لا نسألك رزقا Mhm.
نحن نرزقك والعاقبة للمتقين wal aqibatu lit taqwa Allah ran والعاقبة للتقوى ka gani hanyoyin na arzikin ma ga sunan idan kana so Allah ya baka arziki ba zuwa zaka yi ba ka saki hanyar Allah ga abu mai sauki idan asuba ta yi ka tada yaranka ka tada mata kowa da kowa ya tashi ya sallah idan azhar ta yi ka zo ka ce musu kai kowa ya tashi ya sallah umarni kawai ake so ka bada ka yi sallawa da eh to shikenan kai ba ban yi ba to i ku tashi ku yi sallah la'asar ɗin ta yi gaba da umarni a yi sallah wa mura alaka bin sallah rika yin umarni ga iyalanka da yin sallah kawai umarnin ake so ka yi Allah ya ce wallahi in kana haka la nasu alka rizq rizqa ba mu tambaye ki ka dai wani ma arziki wani guri ba a'a kai dai rike a sababu kawai in kasuwa kake ci gaba da yi in aiki kake ci gaba da yi abin da kake na sab- na sabab kai ci gaba da yi Allah ya ce mu ne da kanmu nanu narzuqukum aba mana ko gwamnati ce za ta waka za ta aure ka aji kace ga hayi kwangila aka baka wata katuwar kwangila kimemiya irin kwangilolin da zaki bada na arin gizo da sama da fadi baba kere ai za ka kawai ka hayi a shekara guda to Allah da kace ce naharu musa Allah inji Allah narzuquka za mu arzata ka kana magana Allah yana magana banza ne Allah ce wal aqibatu lit taqwa karshen aljanna ma kuma ai mun tana shi ga masu tsoron Allah ka gani kaga hanyoyi ga sunan cikin alkur'ani neman ɗaukaka gashi nan neman arziki ne gashi nan duk abin da kake so gashi nan in iya kake so ka roka ga yadda Allah madaukakin sarki ya nuna maka hanya annabi zakariya alaihi salam gani kawai ya kamata Allah madaukakin sarki ya mishi baiwa daga cikin irin baiwa ta samun yaya wata hanya bi ya je gurin bokaye gurin yan gida da kare ya je gurin yan cin kare ya je ya je gurin malamin tsubbu ne wala duk bai je ba kawai sallah ce ya tashi sai ga annabi zakari Allah ya ce huwa qa'imun da ko Allah ma ko barci kake annabi zakariya a lokacin da ya je ga ni'ima da baiwa da kyauta da Allah madaukakin sarki yawa maryama ya ga irin abin da Allah madaukakin sarki ya baiwa هنالك دعا زكريا ربه Mhm.
قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة Mhm.
إنك سميع الدعاء wannan ba ta muke so ga koma can cikin suratul maryam na'am ai hanya ake so ai ana so mahallar shahid ne hanya ce ake ta nema mun samu hanyar neman matsayi mun samu hanyar neman arziki wata hanya ake bi a samu diya akwai a cikin suratul maryam a kan ya haka da kira ina azramu ne ku tuna mashi ya ga abin da Allah ya baiwa maryam ni'ima ya ga cewa to Allah da yake ba da irin wannan kyauta da wannan baiwa ya kama ta irin abincin da a yanzu babu shi kai nima idan na roƙe shi ai zai karba to ya yi roƙa yan mu tashi kenan sai gobe in ka tuno
كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا Mhm.
قال يا مريم أنى لك هذا Mhm.
قالت هو من عند الله Mhm.
إن الله يرزق من يشاء بغير yanzu ba dai can ne ka koma حساب yanzu nan dai suratul maryam ce zaka dawo ba كافها يلا، أهي يا ما سويت.
عين صاد Mhm.
ذكر رحمة ربك عبده زكريا Mhm.
إذ نادى ربه نداء خفيا Mhm.
قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي
ya ishe ka haka almahim abin da muke so mahallin shahid dan ka shirya gaba ne ubangiji subhanahu wataala ya kawo mana hikayar irin roƙon da annabi zakariya yi kamar da ya karanto waccan aya wadalika da haza kida rabba qala rabbi hab li min ladunka dhurriyatan tayyiba innaka sami'ud du'a kuma ka kawo wannan mahallin shahidikin ubangiji ya nuna mana a wani irin yanayi ne ya roki Allah ya bashi da wa huwa qa'imun yusalla fil mirab wa nadahu ubangiji ta'ala ya kira ta hanyar harshen mala'ika shi wa zakariya a wani lokaci wa huwa qa'imun yusalla fil mirab lokacin da aka kira shin yana tsaye yana sallah a harabar masallaci ashe a cikin sallah ne wannan addu'a yace annallahi bashiruka bi gulam ko bi yahya musaddiqa bi bi kalmati min Allah ubangiji ta'ala yana baka wato labari cewa zaka samu da sunan shi ma yahya Allah yana baka albishir abun nufi a nan gurin duka Allah yana kama na irin wannan tarihi ne saboda in matsala ta same ka ka je ka ka kama sallah sallah tana sa imani hauhawa sallah tana sa ka samu arziki sallah tana sa ka samu diya sallah tana sa ka samu matsayi diyawa ma daga cikin hikayoyin da Allah ya kawo na sallah a cikin alkur'ani zaga duk abin da kake so yana daga cikin sallah to wallahi yi kokari ka kula da sallah nawafilin dare da wannan sunan rawatib wanda kafin sallar azhar bayan sallar azhar kafin la'asar wasu malamai sun tsallake la'asar sun ce bayan magariba duk wayannan in kai riko da su ka jarraba a gani sati daya ka yi riko da su ka rika sallar wallaha ka rika sallar dare ka gani in ka ce Allah bani yanda zaka sha mamaki wallahi duk bukatun ka kai tsaye kamar yankan ruga da malam Bahaushe amma ina kai ka je kan titi ka zagi wannan ka baci wancan ka lalata wancan da dare ka zo kwanta ka yi tabarci kuma ka rika kai kai ta bukatar ma kai ta nema ma Allah baka kaza baka ai ba za ka samu ba ai baka ba hanyar bane ga hanyoyin da Allah madaukakin sarki ya karanta da mu muna magana akan imani al-imani yazidu bi ziyadatil amal wa yanqusu bi nuqsanihi a lokacin da mutum ya rage ayyukan ibada ya rage da'a zuwa ga Allah ubangiji ta'ala sai sa imanin shi yayi kasa da haka ya kamata mu rinka taza imanin mu a kowane lokaci ta yin ayyukan alheri da haka Allah madaukakin sarki ya ba mu wannan misali ne akan munafikai yace ya kyale su a cikin duhai ba sa gani gani irin na basira ba wajen sun zama tuma kahi ba ga irin kurukura ma ba shi da amfani tun da ba ya gane musu da abin da shi ne gaskiya sai Allah madaukakin sarki ya ce mai summun bukmun umyun fahum la yarji'un summun ubangiji ta'ala ya ce kaga zaka samu munafukai sun kurmance duk yanda kake musu wa'azi kana tunatar da su wallahi ba sa ji ba wai a kunnan bane ba sa jin abin da kake faɗa duk abin da ya shiga tana zai fita tana ne baya dirawa cikin zuciyarsu a gaji da wa'azin nan ba za su canza ba suna nan akan bakansu kuma za su yi kokarin kare kansu da hujjoji na sarrai bukumin za ka same su sun baibace idan mutum munafurci ya riska shi ba za ka taba samun shi a wajen faɗin gaskiya ba da ka da magana gaskiya zai yi shiru ba zai taya ka ba amma da ko wata magana ta yi da mutane ka gani wanda za a ɓata wani wallahi za ka ji ya amshe mai kuro ba haka liga suke bari mu je mu kawo mai kuro haka ake tako a ji a ɗora shayi da ku aiwacin da kake gani wallahi ta san kwanan bai mutuwa ta aiwan nan mun gama da ita haka ne fa ko sun gama da ita shi da kawo mai kuro a yi ta surutun banza ai wallahi wani ya sayi sabuwar mota ai muna nan muna nan wa abin nufi motar da ya sayar za ta zama babu shi ma ya dawo gurinsu su da ba su da shi aiwa da yayi kaza haka zaka samu to irin waɗanda suke da munafurci za su ainihin baybance a bakin su ba za ka taɓa jin suna faɗa abin da shine gaskiya ba za ka same su akan duk maganganun da ba na alheri amma akan maganar alheri daga bakin su shiru ne za ka sun baybance umiyin kuma sun makabce ko da ga gaskiya kiri da muzu an kwatanta musu kaza shi ne da ina suna nan akan bakan su ba sa canzawa Allah ka tsare mu da munafurci Allah ya ce kuma wannan yanayin da kaga sun samu kansu fahimul la yarjiwa hala wadan ba sa komawa irin da da ba sa koma akan imanin da suke na farko saboda sun riga mai sun bata imanin nasu da munafurci saboda ka Allah madaukakin sarki kamar yadda faɗa bawa tarkahun bin zulumatin la yabsulu ya bar su a cikin duhai ba sa gani kamar yadda Allah madaukakin sarki yace ya kyale su fi tugu yanihim ya mahul suna kai kawo a cikin dimuwa su kullun suna la ilaha ula'i wala ila haula Allah kare mu da munafurci da aikin sai Allah mu da kokari ya ce na أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت Mm.
والله محيط بالكافرين yanzu misali na uku akan munafurci da munafukai Allah yake ta auka sayibi minas sama idan ka dauki alakar munafukai da wannan alkur'anin da ake karantawa ana wa'azi da shi kai ka ce wani irin hadari ne ko girgije shine sayibin minas sama ga jimalan da ke haduwa ya hadu sosai ya taru a sama wani irin hadarin da in ya hadu zaga fihi zulmatun ya yi irin wani bakin girin irin wani malam ba shi yake ta wai biri in ya ga wani sai ce ka gobe ku zai yi daki in ya wuce sai ce a da haka ma ba wuce akwai irin wani hadarin da ke haduwa ba wace na ta mishi ke kira irin ruwan nan da ke gama duniya to za ga cikin shi akwai duhu kuma irin wannan hadarin in ya hadu ba duhu kaɗai ba wara'adu za ka ji akwai a sama akwai tsawa an ce wani ne washi talaka ne aka yi irin wannan hadarin mai iska sai ya zo kawai ɗan ɗakin shi bukka ce kawai sai hadarin ya yi gaba da shi yake ta ka gasuwa na Allah ya ba su wadata ba a musu ɓanna ba gasuwa da mu kawai ga matalaka kuma mu ne za a zo a wannan ya yi wala zai yi sallama hadarin ya gaba da shi, to sallama ba a yi ai ba da jahilci ya kai jahilci ba da akwai bala'i sai in bada lamarin Allah su ware suna da wadata suna da abin in ka musu barna ma suna da kudin gyara mu ba mu da kuma muzawa to sallama ba yi sai aka yi walkiya sai ce eh asko ne da kyau ka gani sallah ba yi kasan adadi ya hadu aka yi jima kuma aka yi irin wani tsawon nan aka yi irin adun nan irin karan nan ya ce yau muzawa barazana aka wanda ai ya ɗimo ce ko? a wanda ya saki rezo wallahi mala in baka san Allah ba in ka shiga wani halin to wallahi sai abin da Allah yi gigi cewa da mutum yake wanda titi ne fa yana gyaran ɗaki ruwa ya musu ɓanna shi da ɗan shi ana ta gyara sai hadari ya sake haɗawa sai ɗan ya ce baba ga wani ya ce haba sai ka ce hauka da ai basu lokacin zai faru wannan ba saboda daman bai karba abin a cikin zuciyar shi abin daga Allah bane ba asabar inda sadaqatul ula hakuri na kirki wanda Allah yake karba wanda mutum ya shi a lokacin da yake cikin faruwar abin sai ka hakura ka bai da abin ga Allah nan ne hakuri amma ba ka zaka gigice you know aka samu mutane irin wannan wallahi in baka san Allah ba wani bala'i da zuwa kawai sai ga dan guntun imanin da kake da shi gaba ɗaya ya tafi kuma hankalinka ya gushe shi yasa ake son tauhidi idan mutum yana da tauhidi da aqida da abin da ya faru ya san kawai daga Allah ne kawai sai ya ce wa bashirus sabiri وبشر الصابرين Mhm.
الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون Mhm.
أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة Mm.
وأولئك هم to المهتدون duk wanda yake da aqida duk abin na faruwa a kashi zai tuna wannan ayan ne da Allah ya ce albishirin kuma sa hakuri Allah ka sa mu cikin su Allah ya ce wa bashirus sabirin albishirin masu hakuri a ba su bishara da yawan alherin duniya dan lahira ya tabbata akan su kamar mun tambayi Allah su wane ne sai ya ce allazina idza asabatum musiba su ne wanda in wata musiba ta same su wa kullu ma sa'ala mu'min fa huwa musiba in dai kana da imani duk abin da baka ta maka ne to wannan musiba ne nemi lada kawai don Allah alladhina idza asabatuhum musibatan da wani abu na masiba ya same su kalu inna lillahi ta to wannan ai daga Allah ne ce wa inna ilaihi raji'un kuma ga Allah zamu koma la ya ce wannan ulaika alaihim salawatu murabbi wannan suna da mi su suke da salawatu murabbi su suke da gaisuwa ta musamman aminci na musamman alkhairai daga Allah subhanahu wataala Allah madaukakin sarki ya riga ya tabbata a gare su wannan wa rahama kuma su ne suke da alkawarin rahama daga ubangiji subhanahu wataala a gare su kuma su ne wanda suke shirye kaga shikenan idan ka san wannan ayan ka yarda da Allah da abin da ya faru sai ka koma zuwa ga Allah sai ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma ajirni fi musibati wa qadfini khairan minha madaki ummu salama mijinta Abu Salama ya daga cikin dattijawa sun shigo musulunci da dumi-dumi daga Makka suka hijira zuwa Madina ana zuwa yaki sai ya shahada kage yanzu in matan yanzu ne da an zama ta labai ta dora hannu ta ce wayo ina za ta sakar da amma kawai sai ta ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahu ajirni fi musibati wa akalifni khairan minha an ce tana gama idda sai ta samu ɗaya daga cikin manyan manyan kulfa'ur rashidin ya aika mata sako in tana shirya aure ta ce dan in yanga sai na ce a'a sai na yi tunani ban ba da kofa ya shigo ba Allah wanda daga cikin su manyan mutane a cikin wannan sahabbai fa nan take ba dadewa sai ga sako na musamman daga khairu khalqillah Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ta ga tana shirye shi manzan Allah ya ce zai aure ta la ilaha illallah sai ta fara ta sujada ce Allah ya yi gaskiya Allah ya canza min da mafi alheri akan Abu Salama a nan gurin nace to a ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya zo da sakon tana da matsaloli guda uku ita tana da shekaru masu yawa sannan kuma tana da tsananin kishi ita kishi gare ta zai sata a cikin wasu mata yi wanda ba tsaranta ba 'yan mata wanda ita kuma shekarunta ya ɗan yawa matsala ta uku ce tana da 'ya'ya masu yawa annabi sallallahu alaihi wasallam ce 'ya'ya daman 'ya'yanta ai nashi ne annabi ya aula bil mu'minina min anfusihim yawan shekarunta kuma bai damu da su ba auren farko da yayi yana shekara 20 amana ta farko gare shekara ta nawa shekara ta arba'in kuma aihuwa ma ta yi har uku a cikin tarihi barantana ita da shekarun nata da nashi ba wani bambanci ke da kuma yawa ba ya ce kishi kuma da take da shi zai roƙa mata Allah shi wani wanda Allah jaron mata da shi zai roƙa mata Allah ya sauka mata haka ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam ya aure ta ta zama daga cikin mi daga cikin ummahatul mu'minin amma mu yanzu sai an yi kuka an gaji an gegewa Allah magana ta ko a ce kuma an yi hakuri haka ne in asara ce kai musamman mu a nan sai ka da an ce to an da ciko kwaron mataki idan mutum bai maido ba ko ka da an ce an sa laya an da ko ƙur'ani ana tayawa da shi a saurara wanda ya yi kaza ko ya yi kaza la ilaha illallah ba za a bar ma Allah ba sai can an buga an buga an ga abin bace to sai a ce to mun bar ma Allah kaga aikin banza kenan manzo Allah ba ya tana wata tsohuwa tana rusu kuka akan kabari ba ashe danta ne ya rusu manzo Allah ya ce me kike kuka yake bayar Allah ki hakuri mana ba ta san waye da ta ce alaika ani innaka lan tusibi masibati kai ka kiyaye da kai ma dan abin da ya same ni bai same ka ba sai kake wannan haka na sau da yawa wani idan shiga masiba aka ce ya hakuri sai ka kai dan abin bai shahe ka bane haka ta gaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sai ya kyale ta ba ya sama ta sako ba ya gaya mata sako ta ya hakuri ta kiya ba shikenan ya gama sai da ya wuce aka ce kin san waye ta ce wallahi ban sani ba ta ai shine Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam subhanallah ai ta dafa giya sai ta ga hankalinta bai kwanta ba sai ta garza ya gidan manzon Allah a guje tana zuwa kofar gidan ko mai gadi babu bata yi zamiya ba sai cikin gida ta sa kai sai ta ce dan Amina ya Rasulullah ai na hakura kuma ai ban san kai ne ba yace ai ya ai tulan gini ran zane asabar inda salamatul ula hakurin da ke amfanin mutum har ya samu lada wanda kai shi a lokacin da abu ya faru an take hakuri kin ce baki kin ga yanzu kenan ko kin hakura ba ba za ki samu lada ba ya kamata musulmi ya ɗabi'antu da wannan ɗabi'a ka zama to kana haƙuri akan duk lokacin da wata masiba ta faɗo maka kar ka samu siffa irin ta munafukai to Allah ya ba misalin munafukai na uku yace auka sabi min sama kai ka ce gajimaren da ke haɗuwa ne ya tattaru yayi ainihin zulumatin a cikin wannan hadarin da ya haɗu akwai fihi zulumatin akwai duhu wara'adun akwai karan tsawa na abasama wa barqun kuma akwai walqiya Allah yace zaka gaji aluna asabi ahun fi azanihim tashin hankalin da suke samun kansu a wannan lokacin mutane masu kallon irin wannan hadarin ga tsawa ga duhu ga irin wata walƙiya walawalak idan an daka tsawa sai hankalinsu ya tashi har suna sanya yatsu a cikin kunnuwa suna taushewa don jin tsoro da firkita da suke samun kansu haka munafukai suke me yasa suke taushe wannan kunnin nasu hazalabar tsoro suke kasu mutu kala ba sama ta faru musu dan Allah kowa ya san abin sama ko in Allah ya kaza ta faɗo maka taushe kunnen ka zai sa ta kasa faɗowa da aka yi ta kwaran kwatsa haka ake kiranta ko sai karar da sai ka dan duka zai hana ta faɗo maka ka gani wani yana cikin ɗaki masu ya zabura kuma ɗakin ba zai kare ta ba ba zai kare ta ba kawai ka yi tasbihin da manzan Allah ya karanta shi ne kawai mafutaka amma da ke bature ya ce ana iya sa abin nan a jikin wayar kwantar sai a ɗan rami a sa gishiri ko da abin na cikin na cikin wayar Allahul musta'an to haka ne suke samun kansu alaƙarsu da addinin wannan da alƙur'ani idan munafukai suna cikin al'ummar musulmi to shi munafiki idan ya ji an faɗa gaskiya ba gane yake habaici ake mai kamar da shi ake idan suka zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam tsoro suke ji ya hasbuna kullu sayatin alaihi tsammani suke duk wata ayar za ta sauko akan su ne kullun suna cikin firkita wallahi idan ka rasa imani cikakke baka samu nutsuwa a cikin ranka kullun kana cikin tashin hankali da rayuwa irin ta dan afirka idan ya asara ya ce samu aka mashi idan ya rashin lafiya ce maye ne ya kama shi ha gani in ya nemo na abu ya rasa ya ce an sa mashi hannu wannan lalacin ya kai fa uwaye sukan birin ɗiyansu su lalace ba a ƙida ba tarbiyya masu rika cewa hannu aka sawa ɗiyan ya zai ya sata ka jaɓo tana ce ba halin shi ba ne wannan yara hannu aka sa mashi zamanin umar ba haka wani yaro ya sata ba an zo za a yanke hannu uwa take ta ya amirin mummuni ai kaddara ce ba aikin shi bace ma wannan kawai kaddara ce ta sa ya wannan sata sai na umar ce tabbas magana ce gaskiya ne kuma kaddara ta sa zamu yanke mishi hannu eh kaddara ta sa ya sata kuma kaddara ta sa zamu yanke mishi hannu haka uwaye suke su lalata ƴaƴansu kuma su rika mugun hali da musu ba tarbiyya amma suka ce wai hannu ne aka sawa diya kuma wallahi kariya ce ba su tsara sa kullum mauludin yuladu ala fitra duk wani abin da ga an haifa inda da mutum ne an haife shi akan tafarki madaidaici illal abawaihi ya hawdanihi aw yunasranihi aw yumajsanihi uwaye shi ne suke iya sa mishi ido zan ba ma guje kawai ba addini ko ya zama ɗabi'a shi ɗabi'a ta ta irin ta kirista ko ta yahudanci saboda rashin bashi tarbiyya da musiba amma sau da yawa muka lalacewa sai kaga ana ce ai sawa hannu ne ko ga yaro ya daina shaye-shaye ya sha wiwi ya sha turamol ya sha shisha ya sha mine ne amma sai ga ana cewa ai ina ga an sa mishi hannu ne ya samu tabuwar hankali shi ba kawai shaye-shaye ne kuma ga ai malaman rukuya suna ga irin wannan a kama su dan kwaya a cewa aljanu ne gare shi shi kuma kawai kwaya ce ya sha su yi ta dogora suna ta karanta alkur'ani shiru kuma uwayen su boye kaga wannan bai dace ba ya kamata mu tarbiyyantar da 'ya'yanmu to Allah yana mana misalin munafikai idan muka dawo suna yin wannan abin ne hazara mu saboda jin tsoron mutuwa wallahu muhidun bil kafirin ubangiji ta'ala yace shi ilmin sa mai kewayewa daga dukkan kafiri kafircin nan da kake shi ya kamata ka bari amma muddin baka bar kafirci baka bar sabar Allah ba idan Allah ya ga dama ya turo maka bala'i da musiba wallahi duk duniya ba wanda sai kare ka wani dabarun ka baya yi kyaukyawar alaka ka da Allah ya ce ke kare ka da komai idan ka zamanto masoyin Allah wanda ma ya tashi zai yi adawa da kai sai Allah ya yaƙi da shi wata ba yaƙi da Allah ya ci nasara man adali waliyan faqad azantahu lil harb haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta mu cikin hadisi kursi duk mutumin da yake ya zama masoyin Allah ne duk wani wanda yace zai adawa da shi to Allah zai yi shelar yaƙi tare da wannan mutum wallahi in ka nemi kusancin Allah ka huta yan adawa suna adawa da kai shi kuma Allah yana yaƙi da su kai baka sani ba kana tan kana shan barcinka ka waye sai yaki da Allah a duniya nan ko ba dai kan yaki da Allah ya ba za ka ci nasara ba Allah da yake da runduna iri iri in yi turo maka runduna talauci ma kadai ya ishe ka bala'i Allah mala talauci shige da mutum yake fa kiran da rage mai da mutum ya zama arni fa talauci fa a misasiya kai kadai za ka yi haushin kowa a duniya kada ganin kowa dan iska ne saboda sun ki baka shi kuma ya matsa ka Allah karba mu da talauci wallahi sai ga dai an tsane ka kuma ba komai bane talauci ne eh wallahi to yana daga cikin rundunar Allah in ya ga dama sai ya tura maka shi ka gama dabarun duniya na kana nan dai a matsayin ka talaka kawai barantar Allah ya ga dama ya jarabe ka da rashin lafiya ko ya jarabe ka da san wani abu kuma ya hana ka abu ko ka rika neman mulki ka ki taimakon marayu ka ki taimakon danginka amma idan aka ce lokacin siyasa ya sai ka ɗauko miliyan ɗari ka zuba ka yi kamfai kuma a wayi gari baka ci ba kuma ka zo ka rika kullum kana to a ga mai gida dai muna nan wasu kake ayi noman ka wani guri ba ba ku gila kuma shi ma ya kyale ka a ga wannan ma bala'i ne ko dan Allah in mutum ya dauki miliyan 100 yayi takara da ita ya nemi wani matsayi a siyasa sai bai ci ba me yasa sakamakon shi a wajen Allah yana da lada babu Allah zai taimake shi sakamakon wannan taimakon da yi innamal a'mal dan bai yi taimako ba dama dan Allah ya taimake shi eh mana da aka ce wallahi fi amna ab Allah yana cikin taimakon bawa ma dama bawan yana taimakon to shi da ba taimako bane yayi yayi kamfai da kudin shi ne dan ku zabe shi kuma aka ayi gari ba zabe shi ba yayi mi yayi asara da Allah ba kashi miliyan 100 a kamfai ha wani miliyan 100 ba ko da Allah miliyan 100 ne aka dauke ta aka ce a samu marayu ko su masu karamin kari a zuba a zuba guda 50 miliyan hamsin don su hadace alkura za su hadace ko ba su hadace ba a cikin sauki ko wani ya ce miliyan ɗaya ta isa ɗauki larurar mutum ya hadace alkura ne ba ganin tafi zikin ba akwai tafi zikin da a shekara ɗaya ke hadace alkura ne kudin bai wuce jika ɗari biyu ko uku amma ina talaka ba zai iya kai ɗanshi ba miliyan hamsin sai ka diba waɗansu kuma ka diba wadda suke da wani ɗan diplom diplom ka tura su waje saboda jami'o'in da wani ran gwanin nuna akwai matsala nan da nan sai je zama wani injiniya ko ya zama wani dakta ya zo baka taimake shi ba Allah zai baka lada ko ba zai baka ba amma ina sai shi dan yanzu ka kai ka dauki miliyan 100 kai kan kuma baka ci ba kuma Allah yana jiran ka zaka wa Allah bayani ta wata hanya ka samu kudin kuma ka mishi bayani wata hanya ka gashi ce Allah ya kan fai maka aha oh kun bu mutuwa ai zaka yi bayani ko to amma kaga mutane ba su iya kula da wannan kaga kaman su ne yantaruna dalalata bil huda kenan suna sayan bata da shiriwar da Allah ya basu dukiyar ka ji Allah baka yi aikin alheri mana amma sai a ji a yi ta aikata shari yau duniya mu kenan halin da muke ciki harkar addini ba kowa ke kula da ita daidai qur'ani na wallahi in ba dan ana samun wasu bayan Allah suna aiko shi kyauta ba da sai ya gagara a hannun musulmi ya karanta sai daga daga yi telesaji a cikin waya galibin ƙur'anin da ake karantawa a cikin afirka ɗin duk ba na kyauta ba ne masallatan zuwa ake abina mana kafin masallacin ungoku in wancan wanda aka sa da aka yi masallacin ya lalace to shi kiran sai Allah ya sauke ba za ga wani ya ce ya kamata a siyowa wannan masallacin tafi na jika 100 ko 200 ba ina a cikin duke shi ai babu wannan program din ya kamata irin waɗannan masallata masu tsahin tafi su diba masu kudinsu duk su raba musu guda guda a ce kowa ya kai falon shi aji magadin sa aji wallahi wani alhajin gani yake wannan tafi masallacinsu a falon shi an walakanta shi ko ba haka ba amma ba zai iya sayo so yake jira yake wani daga can wani a kofi sabilillahi ya kofi sabilillahi in yaro ya sa makaranta na gidan shi ma bai iya biya balle ya biya dan wani zai iya zuba kudi a lakwal nawa ma miliyon nawa karatun boko wani ya halatta amma kudin wata kullum ana korodiyar shi da kudin laraba haka muke ba saboda kayan Allah wannan na nuna wa manya azum sha'airar lafi'in na ha min takawar kulu Allah ya riga yake hukunci duk wanda kaga yana girmama al'amarin da yake sha'airar lahi ne to wannan yana nuna alamar tsoron Allah da ke cikin zuciyar shi ne idan kaga baka girmama alkur'ani baka girmama abin da shahi masallaci baka girma makaranta baka girma ilimi ba kaso na dukiyarka a wajen ciyar da marayu duk wani abin da Allah ya girmama ya ce ku yi ku taimaka baya da kima wannan na nuna rishin tsoron Allah ne a cikin zuciyarka kawai girmama abin da ya shafi addinin Allah to wannan na nuna tsoron Allah da ke cikin zuciya yanzu kowane mutum zai iya kashe kuɗi ya yi wa kanshi complain zai iya kashe kuɗi ya yi kaza amma wallahi karatun da zai yi na alkur'ani mai zuwa makaranta masu yake a bashi kur'ani kyauta sadaka ba zai iya zuwa sai ba ni ma nan babu qur'ani a gurin ka wai karatu zai nan ni ina son karatu to ba da lakashi ba da kuna samu qur'ani ba zai iya saya ba saboda bai da kayan Allah bai da kima cikin zukatan al'umma galibi yau halin da muke cike nan fa wanda ke nuna raunin imani da kuma karancin tsoron Allah al'amarin Allah ba shi da tsada ba shi da ainihin kima da zamu sanya dukiya sai kyauta ka je ka sauran kasashe ka ga yadda mutane suke zuba dukiya don addinin Allah ya ci gaba daga cikin harami ka yi ƙur'anin da ke da kwai duk kwana kaɗan sai an canza su amma suke tara masu da ƙur'ani a kewayen harami sai ga mutum ya zo ya ce guda ɗari nake so yanda za a sai qur'ani a gindin harami kwara ɗaya na hobi zaka siya ana amma wallahi mutum shi gagare siya ana can kuma za ga mutane suna ta siya suna ci a shiga da shi saboda mutane su karanta saboda mi addinin Allah yana da kima a cikin zuciyarsu amma mu komin addinin Allah na kyauta ne in ba kyauta ba sai dai mu bar mu Allah kayan shi to wallahi ya kamata mu soya wannan addinin namu ba zai fitar da mu gaban Allah ba dole mu san menene musulunci ma'aikata shi aikace amma irin wannan addinin na Allah ba ku mu samu samun naku shine namu mu mabarata shugabannin mu mabarata kai wallahi akwai matsala wanda shi sa ba mu ci gaba fa kullum dai idan gida dan Nijar yana nema yana mawarkin gashi ya hau jirgi saboda so yake tai waje gare yake yin tai waje ya hau tudun na tsira indi film gare ka inda a waje da ba haka bane baran tana mar shi kasa kullum dai ga tana dai muna daga cikin mafi talauci wallahi dai mutane da rafu a ga muna cewa da yabu ne da yabu kuma he nokiya take gurguwa ce yayi ba ta shi ba ba ta shi ba saboda mu mu din ne muke ƙara ta kusa da ita Allah ya ba mu imani ya ba mu musulunci ya ba mu amma ina mun kasa dawwa mu karanci addinin mu dabbaka shi mu aiwatar da shi yadda Allah yake so mu ga taimakon Allah wallahi kamar yadda muka bada misali ga yadda imani yake karuwa ko jarraba ka gani ka ƙara ibada ka rage saban Allah ka ƙara da'a zuwa ga Allah to mu ma rayuwar gaba ɗaya ta ƙasa idan muka canza wallahi Allah zai canza mana inna Allah la yughayyiru ma biqaumin إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما ubangiji ta ala ce bai canza wa halin da al'umma take ciki tana cikin talauci ya kama ta wadata ko tana cikin wadata ya talauta ta har sai in ta canza halin da take kai da mu'amalarta da rayuwarta da take ciki wani alƙawari ne na Allah Allah ba zai canza mana sai mun yi mi sai mun canza kuma Allah ya alƙawari man amila salihan min zakarin aw unsa من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة ubangiji ta'ala ce man amila salihan duk wanda yake aiki mai kyau aiki nagari min zakarin namiji ne ko kuma mace ce da sharadi wa huwa mu'minun inda ya imani da Allah inda wanda imani ne ai muna da shi ko duk wanda gani a nan kasar ya imani da Allah sai dai in kika shi a wani addini ba na ba na Allah wato kawai ya je neman dan abin sayan burodi ne wallahi galibi haka ne yayin daga waje zo kaga wa huwa mu'minun sai Allah ya ce fala nuhiyannahu hayatan tayyiba wallahi za mu bashi rayuwa rayuwa mai dadi dan Allah ya zama rayuwa mai dadi da wanda ka dauka kai aje shi a wata kasa wata uku in yazo sai ka riga ganin shine ko ba shi bane ya canza eh wallahi haka ne saboda mutane suna rayuwa da cikin irin wani yanayi baka iya ganewa sai in kana da wannan hali hali kaga yadda za a yi ta maka sallama ana gaya maka wani halin da ake ciki kuma haka ne ba ƙarya bace ba ga kuma imanin to me ya rage amalan salih aiki na gari wallahi in mun yi imani da Allah kuma muna aiki na gari Allah ya rantsuwa ce fala nuhiyan nahu hayatun wallahi sai ya rayar da mu rayuwa mai dadi kuma zai ba mu kyakkyawan sakamako ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا ranar tashin alkiyama Allah ce za mu sakanya musu ladansu da mafi kyawun abin da suka aikata mu dawo karatunmu ubangiji subhanahu wataala ya ce Allah sanin shi ya kewaye da dukkan wani dabaru da hikimomi na kafirai sai Allah ce kadul barqu يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء ubangiji ta ala ya ci gaba da ba misali ya kadal bar wannan walƙiyar da suke gani a cikin hadarin idan an yi ta ya tabu abu sarahun takan yanke ganinsu ne idan kana kallon hadari idan aka yi walƙiyar nan ya kake gani za ga lokacin kamar idan ka ya kufe kullama a ba lahum a lokacin da wannan hasken na walƙiya ya haskaka musu abin da ke gabansu na duhu mashaufihi sai su yi tafiya a cikin wannan hasken shi munafiki idan ya zo a cikin tsarin rayuwar shi abin da ya daidai da sarrar shi wannan haske ne ya dace da yadda ran shi yake so to za a tanda shi a cikin musulunci amma idan aka ce wani abu ya zo wanda ya saba wa ra'ayin shi da tunanin shi tamkar mutumin da an yi walƙiya ne ya ga gabansa sai ya ƙara gaba wai za a zalama alayhim da an ɗauke hasken wannan kamar an saukar da duhu kenan kabu sai ya tsayin shi a nan gurin kenan shine yanda munafukai suke tafiya a cikin addini idan abu ya dace da san ransu wannan abin akwai haske su je ayi tare da su idan sun ga abin ya saba wa san zuciyarsu ya su yi tsayuwar gwamon jaki ba sa gaba ba sa baya ba za a yi da su su ba za su ce sun karyata ba sannan ba za su yarda su ba kuma in sun samu hanyar suka a ciki to sai sun suki wanda suka yi wanda duka alamu ne na munafukai sai Allah ta'ala ta walau sha Allah wala zaba bi sam'ihim da ubangiji ta'ala ya so wannan jin nasu suka ji karar ra'adu da ba za su ji ba lokacin da ka ji kara an yi abar sama tsawon nan har ka zabura da Allah ya so sai ya dauke jin naka ba za ka ji karan balle ka zabura ba balle daman zabura ba ta hana ta faɗo maka to Allah da so da sai ya tafiyar da wannan jin nasu ba za su ji ba wa abu salahun kuma da sai Allah ya da shi Allah ya so sai ya shafe ganin su kamar da sai kalli warkiya har ta yanke musu ganinsu ko ta ba su wani tsoro da idan nasu za a waye gari ba sa gani balle su kalli wannan hasken walƙiyar Allah madaukakin sarki misali ne yake kawa inna Allah ala kulli shay'in qadir lalle Allah mai iko ne akan komai irin waɗannan misalan a cikin alqur'ani Allah ya kasu da yawa ya kawo misalin ankabut ya kawo misalin sauro ya kawo misali irin wannan ya kawo misalin jaki da ya kace labtun labtun takardu ko da zafai kamar misalin da ya yi a kan yahudawa ya ce misalinsu kamar wanda jaki ne ya habula asfara idan aka ɗorawa jaki sayil buhari da musulun da abu da turmuzi da ibn maja da tafsirai kaga me za su kara shi ƙila ma ya ga wani abinci a cikin datti ya je ya ci abincin kuma ya birgima da su kaga duka misali ne allah ya kawo irin yadda ɗabi'ar yahudawa da kuma masu kama da su wanda iliminsu bai yi amfani ba kamar misalin jaki ne ya ɗaura mashi littattafai duk wani misalai da Allah maɗaukakin sarki yake kawa sai ce wa turkal amsalu nadribu halin nas duk misalan da kuce da Allah yana buga misalin ne ga mutane amma ba kowa ke hankalta da misalin ba sai masu ilimi Allah ka samu daga cikin masu ilimi masu hankali subhanakallah bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh